أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو السبت takwas ga watan shawwal shekara ta 1445 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace da 27 ga watan hudu shekara ta 2024 a lissafin turawa kuma kullum kamar yadda muka saba za mu dora kan karatunmu na Sahih Bukhari da muke gabatawa nan masallaci mai albarka na Usman bin Affan kofar gadon kaya Kano Nigeria muna cikin kitabut tafsir a cikin sahih Bukhari kitabut tafsir tafsir suratu shura tafsir suratu shura ita ce ayin sin qaf a bisa al'adar malamin yakan kawo wasu kalmomi da suke cikin surar masu ɗan tsauri sai fassara su sai kawo hadisan da suka dace da sharuɗansa ko kuma wasu kalmomi da suke da alaƙa da ma'anar ayoyin da suke cikin surar ya ce yi zukarwa ne bin abbasin bismillah rahman rahim suratu hamim ayin sin qaf ashura yi zukarwa ne bin abbasin aqiman allati la talidu روحا من أمرنا القرآن وقال مجاهد يزرأكم فيه نسل بعد نسل لا حجة بيننا لا خصومة من طرف خفي مع نس دليل وقال غيره فيظللن رواكد على ظهري abin da yake nufi ya taharrakna wala yajribna ko wala yajrina fil bahr sai kalmar shara'u ana nufin ibtada'u hamim ayin sin qaf wannan sura ce daga cikin surorin alqur'ani mai girma wanda take da aya hamsin da uku tana da ayoyi hamsin da uku an ruwaito daga ibn abbas allah yadda da shi a riwayar abizar bismillah rahman rahim imam bukhari ya ce abdullahi dan abbas ya faɗa kamar yadda ibn abi hatim da imamu tabari ya ruwaito kalmar aqiman da Allah ya ce wa ya ja'alu man yasha'u aqima a cikin ayar surar daga cikin mata ko daga cikin ma'aurata Allah yakan sa wani ya zama aqimi jama'a an ce aqimi shine irin mutanen da Allah bai ba su haihuwa ba ba aibu bane Allah bai ba shi haihuwa ba ba don yana da ciwo ba ba wai don ya yi wa Allah laifi ba haka kawai Allah ya kaddara da zai haihu ba wani lokacin matar ta zama a kima ‘yan uwanta duk suna haihuwa ƙannanta suna haihuwa yayyanta suna haihuwa ita kuma ba ta haihuwa wani lokacin namijin ne yayansa ya haifi yaya da yawa ƙannansa ma sun haifi yaya da yawa amma shi kuma ya aure bai zai haihuwa kuma mutum baya ganewa ba za ka gane ba wasu ma likitoci da wahala masu iya ganewa kawai sai dai in kai aure kawai ka gaba ka samu rabowa to haka Allah ya ga dama lillahi mafi samawa ce kuma fil ard na Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai wani ya habu liman ya sha'u inasa in ya zo sai Allah ya bashi ‘ya'ya mata zalla zir in dai za a yi masa haihuwa a gida to ‘ya'ya mata za a haifa ويهب لمن يشاء الذكور wani kuma idan Allah ya ba shi sai ba shi ‘ya'ya maza zalla a zukur ya ta neman Allah ya ba shi ‘ya mace har sha'awa matan da suke haifan ‘ya'ya maza suke Allah sai ya ƙi ya bayar maza kawai zai hada wataƙila a gidanku haka kake ko haka mahaifinku yake wataƙila kai ma haka za ka kasance kakka damu ya ji aluman ya sha wa ƙima wani kuma sai ba shi a ƙima hakim baya haihuwa kwata-kwata in kaga mutum Allah bai bashi haihuwar ba Allah ne ya ga dama kuma watakila rashin haihuwar alheri ne a gare shi alheri ne a gare shi rashin haihuwar alheri ne gare shi don wani ɗan da a baka shi wallahi gwanda babu wani ɗan in ka haife shi ma sai ka roƙi Allah ma Allah ya kashe shi kan huta saboda masifa da bala'in da zai ci jawo maka kullum sai ya sa ka ciwon kai da bakin ciki da ka duk abin da Allah ya raba ba komai kuma wannan kamar da muka yi bayani a baya ko wannan sunfi guda uku din ko dai mai yaya mata zalla akwai annabawan da Allah ya ba su irin su annabi Lut ko yaya maza zalla irin su annabi Ibrahim akwai kuma da Allah yake hada masa maza da mata irin su annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wanda ma baya haihuwa kwata-kwata Allah bai bashi ba yayi ta roƙo Allah bai bashi ba dan haka ita rayuwa Allah ne yake kasawa ya ba mutum amma dai mutum zai roƙo Allah ya bashi aya suna da alheri in Allah ya taimake ka su zama sababin samun rahamarka da taimako gare ka a duniya in yayan arziki ne yayan tarbiya ne ma duk wanda ya zo ya ta haihuwa ya tara yaya bai musu tarbiya ba wallahi sai sun sa shi kuka su ci kudinka su ci lokacinka su ci rayuwarka ka kare a kansu ka mutu ku rabu da su kana Allah ya isa tsakaninka da su duk muna gani gashi nan zahiri miraran wani dai shi kan bai zama alheri ga iyayen shi ba kwata-kwata wani wani sharri ya zama akan iyayensa wani fa shine dalilin shigan iyayensa wuta shi ya zama shaki iyayen ma zama shakiyai wani dan kuma mai albarka ne ta dalilin su ceton uban ma zai sa shi aljanna ko ta cece uban kuma baya ga namiji ko ga mace ba wani jinsin namiji ne ko mace shirya daga Allah ne ai ta addu'a Allah ya ba mu ƴaƴan ƙwarai ƴaƴan arziki kuma kai kokari ka zama dan ƙwarai ne da ba za ka zama sababin halakar da iyayenka ko ka sa iyayenka cikin bakin ciki da damuwa ba kuma na ƙarshe duk wanda Allah ya sa yana da iyayensa suna nan a saura to galiban iyayenmu mutuwa suke su bar mu yanzu ni da nake muku wa'azi ban da uba ban da uwa tun ina karami suka tafi suka bani ina ta dana sanin to ba zan ce dana sani ba ina ta burin ina ma da Allah ya raya da iyayena in yi musu hidima da zan samu aljanna wani kuma Allah zai bar shi da iyayen da su tsufa da shi amma fa da kirra a rabu lafiya to duk wanda Allah ya ce muke shi ya bar masa iyayensa baiwa ce sai ka je kai ta hidima Allah ya baka aljanna ta dalilin iyayenka Allah kuma ya sa ka zama farin rai da haske ga iyayenka ka ka zama bakin ciki gare su to kun gane wannan ma'anar ayar ko to wannan shine ma'anar aqim ay la talidu ko dai ta zama ba ta haihuwa yanzu kamar mata annabi ibrahim sai da suka ɗebi shekaru sama da shekara casa'in da wani abu an aka nuna maka tsohuwa ya shekara casa'in da wani abu ba ta ganuwa to annabi ibrahim sai da ya kai shekara ɗari da ashirin bai haihu ba lokacin da allah ya zo zai halakar da mutane annabi lot ya turo mala'iku ya ce ku tafi da aiki guda biyu ku je ku yi bishara wa annabi ibrahim kuma ku wuce ku je ku halakar da mutane annabi lot masu neman maza aka zo aka ce gashi ke mata annabi ibrahim za ki haihu nana saratu kenan qalat a'alidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykha yanzu ni ina tsohuwa shekara 90 da wani abu ni zan haihu mala'ika yazo ya ce zan haihu wa hada ba'li shaykha ga ba'al dina ga mijina shine ba'al ya zama tsoho shekara 120 mala'iku suka ce da ita qalu atajabina min amrillah kina mamaki ne akan lamarin Allah to rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahmar Allah da albarkarsa iyalan wannan gida na Ibrahim suna gama suka ce to zamu tafi zamu halakar da mutanen annabi Lut shine annabi Ibrahim ya ce to ku kula fa qala inna fiha luta in kun je halakarwa fa ku kula akwai dan uwan mu dan shi annabi Lutu ai dan dan dan uwan annabi Ibrahim ne dangin annabi Ibrahim yace akwai fa annabi Lutu a garin qalu nahnu a'lamu biman fiha malaiku suka ce yo ai mu muka fi kowa sanin wa yake ciki kai dai an baka naka ai su ko waɗannan tun da dai ɗabi'a su neman maza ne to yau zancen su ya ƙare lanunajjiyannahu wa ahlahu wallahi za mu kubutar da shi da shi da iyalansa duka illa matarsa kawai ita ce kanat min al-ghabirin za ta zama cikin saura wanda za a halakar da su haka suka tafi dare ɗaya suka halakar da wannan al'umma ce mai zaman kanta al'umma masu neman maza yau ga neman maza ya zama har rijista ake masa malam namiji ya nemi namiji saboda duniya ta zo ƙarshe namiji ya kwanta da namiji mace ta kwanta da ‘yar uwarta mace ‘yan matsugo ‘yan luwaɗi yau sun zama ba a shafa su ba a taɓa su shi sa al'umman nan in ba ta tuba ba tsadadde rayuwa talauci matsi da damuwa da kullum wayo Allah mun shiga uku ana ta fama da shi saboda kun tauye dokar Allah kun ki ku bi umarnin Allah shi ma sai Allah ya ɗanɗana muku azaba ta hanyoyi da yawa za a ƙasan nan bai fi daga nan tafiyan awa biyu ba da nan inda nake zaune akwai garurukan da wallahi ba sa bacci da daddare wallahi in dare yayi kowa cikin samari matasa da masu ƙarfi sai dai rike kwari da baka da bindiga su je su kewaye garin su suna gengedi suna tsaye idan kaga sun koma bacci to an yi sallar asubahi sai su kwanta wallahi ko awa biyu ba za ka yi awa biyu ba suna nan kuma Allah ya ga dama mu dinnan da muke zaune a nan din cikin amincin sai jarabe mu aljanu ne suke zuwa a ƴan uwansu ne mutane wani aka ce suka zo da bindigoginsu a goye a bashin mai kanti ne yana ta sayan kaya ana siya ana ta siya suka yi fakin suna tsaye suka ce ya fito ya zo suka ce kawo canji sai ya ce ba canji wallahi ya ce mu za ka ce ba canji ka kawo canji fa ashe ba wai kuɗi ne za su ba ka canji ba ka ɗebo duk cinikin da kai ka kawo ƙwarai kuwa wallahi in bai kawo ba da shi da wanda suke gurin gaba ɗaya sun tafi lahira haka ya tattaro ya ɗebo ya kawo ƙasar da muna da soja muna da ɗan sanda muna da custom muna da immigration muna da dss muna da muna da duk waɗannan ba wanda bai da bindiga amma ba mu da aminci a cikin gidajenmu da ƙauyukanmu akwai masifar da ta wuce wannan ba ku farga ba har yanzu ba ku faɗaka ba ba ku kuma gane ne sababi ba Allah ganar da mu shi Allah in aka fusatar da shi hanyar azabar da yake wa bayi hanyoyi dubbai miliyoyi ba za ka gane ba Allah yakan iya ɗora maka wani ciwo malam ka ta fama da shi ya zama maka ƙarfen ƙafa ba wai ciwon yake nufin ka da shi ba wani laifi ne kai wa Allah da Allah ya zo jaraba ka sai ya makala maka wani ciwo ya zama masifa a gare ka misali kana cutar da iyalinka baka daukan nauyinsu ka auro ta baka ciyar da ita ka auro ta baka bata kudin asibiti ka auro ta baka kula da 'ya'yanta ka auro ta baka sama mata rayuwa mai inganci ba Allah kuma ya tara maka kudin ya ɗauko wani ɗan adam ya sa maka shi a ƙarƙashinka kai kuma kake murkusan wannan ɗan adam ɗin kake cutar da shi kake zaluntarsa ko shikenan baka sani ba lafiya lau wuf sai wata ranka je asibiti sai a gwada ka sai a ce ka kamu da ciwo kaza wanda duk watan duniya sai ka kashe kuɗi wajen dubu ɗari da kaza ko dubu ɗari kaza saboda wannan ciwon ka ta hidima kaga nan baka ciyar da iyalinka ba baka ɗauki nauyinsu ba wannan kuɗin da ya kamata ka taimaki iyalin ba ka ki ba to sai Allah ya jarrabe ka da wani bala'in da a dole dole dan kubutar da ranka zaka kace su sai Allah kuma ya bawa matan naka da 'ya'yan lafiya su kuma ka kawo abu mai daɗi kana kallo a gabanka su ci ko baka gane ba su ci su karya ƙashi har su suɗe kwano kai kuma da ka ci cinya ɗaya sai a ce likita ya ce kaka yadda ka ƙara sama da cinya ɗaya in ma ka ci sa wallahi ya baka dama ka ci cinya ɗaya sai a tara maka kayan ganye kamar agwagwa kamar kamar kamar kamar kamar kamar tinkiya iyi ba shine wai lafiyar ba ganye ta ɗiba ko ɗanɗano babu wani ganyen ma kana cin sa wallahi ɗaci ne da shi haka za ka yi tana niƙa alhamdulillah ai wannan shine lafiya din Allah bai maganin mutane kuna ganewa kuna fahimta to a rinka gane rayuwa duk wanda ya fahimci Allah wanda ya gane yaya Allah yake to ya huta za ka yi rayuwa mai daɗi shi ne bahaushe ya ce ko kai sharan masallaci ko ka je kai ta kasuwa a kyauta yanzu wani malam bai zai zo masallaci ba ga gidansa ga gida bai zai zo masallaci ba amma sai Allah ya jarabe shi kullum sai ya fita bol zai je filin kwallo kafin referee kafin coach din ya zo kafin captain din ya zo sai ya yi minti talatin haka kawai wani zai ce a ta gudu a ta zagaye a ta tsalle amma fa ango su baya zuwa masallaci kaga wannan steps din da ya kiye yi wa Allah ga ta yana yi abin da kuma kullum kuma yana jin daɗi a haka din amma na Allah bai zai yi ba baka iya zuwa juma'a ka saurari hudubar juma'a kana ganin an bata maka lokaci an dade ana yi wa'azi baka son zaman wa'azi ba damuwa sai Allah ya jarabe ka ka tafi asibiti ko murtala ko nasarawa za ga likita sai ka yi awa biyu awa uku za ka ga likita kai ta zirga-zirga likitan ma yana kwanci a gida tukunna ba zai ma tashi ba sai karfe tara da rabi ya yi break goma goma da rabi zai zo kai kuma tun bakwai kana can amma a masallaci ba ka iya zama ka ji wazi ba ka iya zama hudu ba ma ka ce kai dan gaggawa sauri kake wuf wuf ka tafi kana sauri ka ki ka tsaya a masallaci kai nafila raka biyu ka yi istighfar raka biyu kana tsallaka nan kofar gadan kaya sai a ajiye ka gosulo haka kurin wani dan tirela zai zo ya faka ya ta dura ashar ya ce in mutum ya isa dan uban sai zo ya wuce gurin nan gani ka zauna ka jira ka jira sai kai awa biyu a nan akwai ranar da na zo ina sauri zan zo sallah anan naga abin ya gagara da kafata na fita daga motar da kafata nan gani ga gurin sai da muka share kusan sama da awa ɗaya ina jin masallacin nan ana kiran sallah ina gani na kira wani ya zo ya ɗauki motar na tako da ƙafa in na ta baka misali na irin wannan ko ka bi Allah kana ji ko ka bi Allah ka zauna lafiya ko kuma a sa ka kai aikin banza sani ba kuna fahimta ta ko ba ku fahimta ta wallahu alam ibnu abbas yake cewa da Allah ya ce ruhan min amrina ya ce ana nufin alƙur'an ruhan min amrina ruhan min amrina alƙur'an kenan li'anna alquluba tahya bihi saboda zukatan mutane suna rayuwa da alƙur'ani wai me ya alakar da Allah ya ce wa ƙur'ani ruhan min amrina ruhi ne daga gare mu daga umarnin ruha ruhi rai abin dan adam yake rayuwa da shi me yasa saboda dan adam musulmi yana rayuwa ne da qur'ani duk mai imani baya iya rayuwa ba qur'ani wannan qur'anin da baka iya karanta shi ba wannan qur'anin da baka da lokacin da zaka fahimce shi Allah ya ce kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka muka yi wahayi gare ka ƙur'ani me ƙur'ani wani abin da za ka rayu da shi sai kalmar ya zara'ukun fihi da Allah ya faɗa imam mujahid ya ce naslun ba da nasl ay yakhluqukum fi rahimi Allah yana halittan ku a cikin mahaifa dan wato tsatso bayan tsatso wannan ya haihu wannan ya hayayyafa kai ya'ya da jikoki da sauransu la hujjata bainana kalmar la hujjata tana nufin la husumata babu jayayya la hujjata bainana wa bainakum ana nufin Allah yana cewa babu jayayya tsakanin mu da mu da ku لا حجة بيننا وبينكم لا خصومة بدام يمسو دكوبا سي من طرف خفي كلمة طرف خفي تنا نفو أبن ديكي كسكنتتشي ذل ذليل كينا داشي أفت سلامك أبن ديكي كسكنتتشي يتشي فيضللنا رواكد على ظهره كلمة yazlanna rawaki da ya taharrakna motsi ruwa ne ake nufi igiyar ruwa tana juyawa tana murdawa fa yazlanna rawaki da ala zahari yattaribna al'amwaj kenan bil amwaj wala idan kogi ya taho kogi in ya taho ya koro ruwa yana iya tumbe ya tsawo igiyar ruwa ta faɗi ta ɗaga ta faɗi ta ɗaga ta faɗi ta ɗaga tsawo duk abin da ta bi ta kansa za ta iya kwantar da shi za ka iya ganin mutum idan ya shiga igiyar ruwa ruwan zai iya ɗaga shi ya wulla shi sama sannan kuma dole ya biyo ruwan ya dawo ya danne shi to ko mota ko gini ko bishiya ko meye wannan duk sarautar Allah ne wa yake yin wannan Allah ne ba bature bane bai da wata na'ura kuma da za ta hana ruwan nan tun da Allah ya teku kullun wata ran naje ziyara naje teku na gani sai hawaye kawai tambayar da ne na ce a garin nan da Allah akwai wani wanda zai ce akwai ranar da ya ga ruwan nan yana tsaye a kowa haka ya gan shi baya gajiya ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo amma mutanen garin suka ce akana makalla a kona abu duk ranar juma'a to yana sauka ko kuma lokacin ranar juma'a to zai tumbe da yawa juma'a juma'a kullum wa ya sa shi wannan aikin akwai wani inji akwai wani mai da ake zuba masa akwai wani safaya faɗin ruwan kogin da yake lalace a canja ruwan da yake tafiya a kogi yake yawo ka san daga inda yake zai wuce ta garinka baka san ina zai je amma Allah ya san ina yake niyyar destination inda zai kai shi iska idan ta taho ba mamaki yanzu iskan nan da ta taho tun daga America ta taho tana tafiya yanzu ta zo na shata a nan za ta wuce kuma sai ta karisa Canada ta bugo kuma ta sake dawowa ka san daga inda take ka san inda za ta tsaya tsuntsu wasu masu bincike suka ce cikin tsuntsayen da suke yawo a sama akwai tsuntsun da sai shekara ashirin yana yawo a duniya zai je wani guri shekara ashirin wani tsuntsun gaba ɗaya fa baya wuce shekara biyu uku wani baya shekara ɗaya wani baya wata kaza akwai tsuntsayen da suke tafiya daga bangon duniya sai sun kai bangon duniya aikin su kenan malam za su taho gayya su taho su taho su tsaya a daji su ci abinci su sha ruwa su tashi su ta yi su ta tafiya suna sama suna tafiya suna tafiya in sun gaji su sauka a wata ƙasa su kwana biyu uku sati biyu wai tsuntsayen da kake gani suna tafiya gungu gungu wai mitin suke wata na'ura ne ake ce ku tafi halittar Allah ce kulle yaumin huwa fi sha'anin kullum Allah yana cikin sha'ani wani tsuntsun su ya fi ka daɗewa a duniya akwai tsuntsayen da kwata-kwata ba sa sauka cikin mutane ba sa rayuwa cikin mutane in ka gan shi a cikin nan duniyar munan cikin mutane to ya mutu ko dai farauto shi aka yaka shi gaba ɗaya rayuwarsa a daji ne akwai tsuntsun da ba ƙaramin ma daji yake sai babban daji yake rayuwa akwai dabbobin da da sun ji ƙanshin mutane gudu suke yi in dai sun ji ƙanshin mutane yanzu irin su damisa irin su zaki irin su giwa irin su karakanda irin su wane ne irin dan adam yana matsansu suna shiga daji ana matsansu suna shiga daji ana ba sa iya rayuwa da a cikin mutane daman ko mutane su farauce su ko kuma su farauci mutane duk ka san da wannan haimalan dan adam akwai ayoyi da yawa da zai nuna maka Allah baka da baka da wani abu da zai kubutar da kai kurin ka ce ka sallama ka ba Allah to haka karatu akan ruwa kawai malam ruwa kawai akan ruwa kawai yadda Allah yake sarrafa ruwa da yadda ruwa yake rayuwa wani ilimi ne mai zaman kanshi malam وقال غيرهم فيدلن رواكد على ظهره أن يتحركن ولا يجرين في البحر idan iska ana abin da ake nufi idan iska ta zo sai igiyar ruwan iska sai ta rinka koren igiyar ruwan idan kuma Allah ya rike iskar da take koren ruwan fa yazlalna rawakida ala zahrihi shukuran sai sai igiyar ruwan sai ta tsaya akan ruwan ba za ta tafi ba kenan abin da ake so a ce maka abin da yake kawo igiyar ruwa tana tafiya dinnan wata iska ce ta musamman Allah yake koro ta sai ta kori ruwan shi zaga yana ta wannan murdawa yana cimbi yana murdawa amma idan Allah bai turo iskar ba fa yazlalla rawakida ala zahari rawakida sai su tsaya la ya taharrakna akan shi ruwan shine la yajraina fil bahri saboda liskunin riha sai kalmar shara'u lahum am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen bauta ne ibtada'u shara'u ibtada'u suka kirkira musu wani abu a cikin addini to wannan shine abinda malam ya kawo babu qaulihi ta'ala illa al-mawaddata fil qurba kafirai na makka sun tumci annabi cewa wai ko yana so a biya shi ne Muhammadu wannan aikin da kake ko biyan ka zamu yi ne ko neman kuɗi yake yi kaga dan adam ko to ko abu kake dan Allah wani sai ya bata ka wani zai ce a yana yi ne dan ya samu wani abu ba komai ba kai aka fara zarga ba manzo Allah kansa sun gaya masa cewa ai wannan da'awa wannan karantarwar da yake yi ai yana yi ne yana neman abin duniya ne la ilaha illallah shine Allah ya ce ka ce da su kullu as'alukum alaihi ajra bana neman ku bani lada bana neman ku biya ni illa almawaddata fil qurba kawai ina so ku so dangina wannan fassara ta farko kenan kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya kawo cikin Fathul Bari wasu malaman sun yi bayani ba wannan ba abu na biyu malamai suka ce suna cutar da shi ne ‘yan uwansa wanda yake rayuwa gari guda kafiran da yake rayuwa da su sai suke cutar da shi ya ce kuna kuna cutar da ni saboda dangantakan ku gare ni irin su abu lahab abu lahab ɗan uwan annabi ne bafan annabi ne amma yana cikin masu la'anta annabi yana cikin masu mugun nufi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab yace tu'udhuni li qarabati minkum ba abin da nake bukata gare ku ku nuna soyayya ga dangina ga 'yan uwana ni ba na bukata ku biya ni sai ce wannan soyayyar da na bukata wasu sai suka ce a oke to kenan kana yi ne don mu biya ka kana yi wannan addinin ne don mu so danginka to kenan biyan ka za a yi kenan kenan dabara ka mana ko ba mu baka kuɗi ba amma ka sa mu yi wani aiki ai mu so ƴan uwanka sai malamai suka ce almawadda ka so mutum ko ka so wani wannan laysa min jinsil ajr baya cikin jinsin abin da za a ce idan ka yi shi an biya ka ba biya a ciki dan nace ku so dangina ko ku so wato ƴan uwana لا أسألكم أجرا قط ولكن أسألكم المودة ba na buƙatar ku bani lada ku bani kuɗi ni dai ina roƙonku soyayya da ƙauna yawwa ga dangina na kusa wannan aya tana nufin wajabcin son iyalan gidan annabi da dangin shi yawwa kenan yana cikin son manzan Allah karka tozartar da danginsa karka tozartar da ‘yan uwansa kamar yadda malamai suka fada malamai suka ce a yi manzan Allah bai taɓa neman a biya shi kuɗi ko a bashi wani abu ko sa kai don saboda isar da saƙon da yake yi ba kuma daman shi wannan harka na da'awa na karantarwa abu ne daman da ake neman aljanna da shi ba a biya wani babban mutum wani babban lauya ne wata ran ya kira ne ya ce sheikh na ce ranka daɗe galabar barista ko waye ya girma sosai ya ce wannan wa'azukan da kuke duk free of charge ne sa'an dan boko ne shi ake ya ce free of charge kullum wa'azi nan ba a biya ya kamata ku sa mutanen nan su rinka ba da kuɗi saboda su san muhimmancin abin da kuke bada na ce ai kullum as'alukum alaihi ajara illa almawaddatu fil qurba la as'alukum alaihi ajran ajran a cikin alqur'ani yana da yawa inda annabawa suka yi ta bada nace ai yalla bai shi wannan harkar gadan annabawa ne Allah ya hana a yi a karɓi kuɗi shi wanda yake yin yanayi ne aljanna yake nema ya yi aikin annabawa ne annabawa ba a biya su ba kai wani zai biya ka to buwa ya isa biya ka akan aya da ka faɗa ce ta aini yanzu duk wani kes in ka kira ni a kotu ya ce biya za ka yi sai na duba miles na duba hours na duba duk wani turancin da zan yi na ce to wannan kaga abin duniya ne yalla bai ce oke na gane na gane na gane wato sai ya maka wata magana malam kamar ba a cikin al'umman nan yake rayuwa ba ka san me ja wannan rashin zama a makaranta rashin zama a makaranta da haka ɗaliban ilimi masu karatu da karantarwa a yi ilimi a yi karatu a karantar wannan aiki ne na Allah amma babu laifi ta hanyar in Allah ya maka arziki ya taimake ka to sai ka yi sana'arka ka yi aikinka yadda kowa yake aiki ka yi duk abin da za ka yi na nemar wa kanka rufin asiri amma mutum ya ce da cinsa da shansa da suturarsa da rayuwarsa a cikin ayar da yake gaya mutane ko hadisin da yake gaya mutane to ka zo da wani abu daban sai Allah ya zare albarka a cikin abu kudi kake nema ka tafi kasuwa su kuma mabiya ba hana su kyautata ba wannan a karan kanka za ka iya kyautata wa mutum amma mutum ya zo ya zauna da niyyar aikin kudi yake yi to Allah sauƙi an samu a wasu gwamnatoci Allah sauƙi ne Allah sauƙi suna ƙoƙarin su mayar da wannan abin su siyasantar da shi mani sunan shi su sa kuɗi a ciki duk muna da labarin wannan taruka ɗin da motsin sai abu wance ai wane wane wane wane sai a rinka kiransu eh mun ga abin da kuke yi za mu taimaka muku za mu sa muku salari za mu yi muku kaza za mu yi kaza to tunanin shi ne malam idan aka kiraye su aka kwadaitar da su su masu haske ne a cikin al'umma masu wa'azi ne masu karantarwa na faɗa tun a farko taimako ba laifi ba ne ku fahimce ni kar wani ya juya magana ta amma yayin da ka fahimci wani yana kiranka ya yi taro da kai saboda ya saye ka daga nan zuwa wasu 'yan shekaru ka wayi gari shi kake yi wa aiki mun baku mun baku mun baku duk abin da suke so a yi a ƙasa to sai su sai su kira waɗannan mutane sai su ga abin da muke so a sa su yi hudu ba a kai a sa su yi wa'azi a kai ko a sa su rinka challenging ‘yan uwansu malamai in sun faɗa gaskiya su kuma sai a sa su yi challenging ɗinsu tun da ai wancan malami ne kai ma malami ne to wannan shi an siye shi ko ta hukuma ko wata ƙungiya ko wani abu da sauransu to sai a rinka idan a haɗa faɗa a tsakanin musulmi abu na biyu su raba kan musulmi abu na uku a yi amfani da su lokacin siyasa sai ka ji wancan ya bullo can put wancan ma ya bullo can an rene su ne shekara hudu ko shekara takwas an ɗauke musu abun wahalhalun rayuwa ha an yi musu an yi musu tunda an ga suna da baki suna magana ana saurara to bari a yi wani amfani da wata dama a saye su a tashe su daga yi wa Allah aiki su dawo suna yi wa wani kamfani sai ka ji ana cewa ai suna hannunmu gaba da yayi to ba a sayan malami amma kana tunanin za ka sayi malami to kai wa kanka asara kuma kai malami mai da'awa kai mai addini karka yadda wani sai ka kuma karka wayi gari kana yi wa wani aiki a kana yi wa Allah aiki ne in dai na aikin da'awa ne wannan ana ka zama kamar remote control remote ana remoting naka danna ka kai can ka ce kaza karkace kaza yi kaza in wani abu ya zo na alheri na addini ci gaban addini sai a je a zuga ku sai ku zo ku illata abin ko an ga mutane kansu ya haɗu suna zaman lafiya sai a zuga kan ana so a tada hankali a ƙasa ko a yi wani abu na abu sai a je a bulla wancan ya bulle can wannan ma ya bulle sai ƙasa ta rikice ko na duka irin waɗannan tunaninnuka mutanen banza suna yin su amma kuma Allah bai zai bar su ba da ka fara za a gane ka kana fara kalma ɗaya biyu uku ba za ka je ta hudu ba wallahi sai Allah ya tona asirinka ku kula shi sa ake so duk wanda zai wannan harka ya zama yana da tsoron Allah a matakin farko ya samu training na kanshi na tsoron Allah da takawa duk wanda baya tsoron Allah ya shiga cikin wannan layin to zai halaka zai halakar da wani ku kuma mutane ku zama masu hankali masu tunani duk abu na Allah a yi shi dan Allah kurin a cire duniya a ciki dai an nufaci Allah a ciki to Allah yana ce muku in ku aka kauce to za ga kaucewa قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة أنا عبد الملك ابن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس أنه سئل عن قوله إلا المودة في القربى فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد فقال ابن عباس عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة حديثنا دبو أكو دا داري هدو دا شسعين دا بقوي يا كاو رواية Dawus ibn Kaisan al-Yamani mutumin Yaman ne almajirin ibn Abbas ne an tambaye shi akan wato wannan aya a illa al-mawaddata fil qurba Sayyid bin Jubair yace qurba ali Muhammad ana nufin wato iyalan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya dauki ayar abinda take nufi ku mutane Allah ya umarce ku ku kaunaci dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma malamai sai suka ce wannan ayar am ce ina fata ana fahimta am ne li jami'il mukallafin dukkan bayi mukallafai ibnu abbas ya ce wa sa'id kai gaggawa shine ajilta ai asra'ata fi tafsiriha kun san malam ibnu abbas malamin tafsiri ne sai ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani gida a cikin qurayshawa cikin manya manyan gidaje da kabilu face manzo Allah yana da dangantaka a cikin su gaba daya sallallahu alaihi wasallam shine ai hashimin dangi da ake bada shi annabi dan dangi ne ba dan karo bane ba jefo shi akai ba yace illa an tasilu ma baini wa bainakum min alqaraba ku sadar da zumunci tsakani na da ku na dangantaka ayat tana nufin an tawaddu annabiyya ku so manzon Allah min ajli alqarabati allati bainahu wa bainakum saboda dangantakar da take tsakanin ku da shi ku so shi wasu suka ce wannan khas ne bi quraish kuma abinda zai karfafa haka ayar ta makka ce makiya ce um, akwai riwayar da ta zo wannan aya kula tsalukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba kamar da ibn abi hatim ya kawo suka ce ya manzo Allah suwaye waɗannan dangin wanda Allah ya umarce mu mususu sai ya ce Fatima da ɗanta alaihi musallam ko Fadima da ‘ya'yanta. Imam Ibn Kasir da ya zo kan wannan hadisin a cikin tafsirin sai ce isnadu daif hadisin isnadinsa mai rauni ne a cikin isnadin akwai wanda ake ba a san shi ba sai ta hanyar wani malamin shi'a akwai wani malamin shi'a shi'iyyun muhtariq to kaga daga jin zancen ai ka san akwai sansanin shi'a sai suka dangance suka killace ayar yan shi'a cewa illal mawaddata fil qurba zaka ji in shi suna yawan magana akan wannan ayar ai ana nufin aliyu za a so da ai fatima za a so da ƴaƴanta hasan da husaini nace a ba haka bane zaka koda wani zaka ji ya fassara ayar illal mawaddata fil qurba ya kawo maka maganan fatima da ƴaƴanta to hadisin mai rauni ne bai inganta ba akwai wani da ake ce da shi Husainul Ashkar dan shi'a ne ƙonanne a shi'ancin maƙiyin sunna to yana cikin waɗanda suke cikin isnadin hadisin suka raunana shi hadisi ba a karɓan la yuqbalu khabaruhu fi hadha al-mahall ba a karɓan hadisin sa a cikin wannan mahalli da ake magana akan ahlul bait kuma wani abin da zai dada burge ku na ilimi shine idan wani malamin shi'a ya fassara ilil mawaddata fil qurba akan Fatima ne da 'ya'yanta to lokacin da Allah ya saukar da wannan aya na farko dai ayar yar Makka ce na na Fatima kwata-kwata ma ba ta da yaya a lokacin lam yakun li Fatimata abna'un bil kulliya to yaya abinda babu Allah zai ce a yi shi babu kwata-kwata ba ta da ya abu na biyu lokacin ko auren aliyun ma ba ta yi ba lokacin da aka saukar da ayar kula salukum alaihi ajra illa almawaddata fil qurba ba ya auren fatima ba aliyu bai aure ta ba bai hadu da ita ba ya aure ta ballantana ma su haifi Hassan da Husaini ko su haifi yayin da jikokinsu to kaga wannan yana nuna ƙarya aka yi wanda bai yi karatu ba bai yi ilimi ba bai je makaranta ba sai a fassara masa ayar a ɗauko a liƙe masa a ce na na Fatima ake nufi da yayanta sai Allahu akbar sai ya tashi bai bincike ba ko ba a yi mai bincike mai kyau ba a lokacin ka rike ayar ta makaci kuma a lokacin ba a wuri fatima ba a lokacin ba ta haifi 'ya'yanta ba ina fata na fahimta ita na na fatima kwata-kwata ba ta ma auri sayyidina aliyu ba sai bayan annabi ya koma madina shekara ta biyu yaushe aliyu ya auri na na fatima sai bayan da manzo Allah ya yi hijira ya koma madina shekara ta biyu bayan ya yi hiza a lokacin ya auri na fatima to kuma ita ayar tun a makka aka saukar da ita walla as'alukum alaihi ajra illa almawaddata fil qurba ana fahimta ana kuma ganewa to wannan shine ilimi shine kuma bincike yasa kullun aka ce mutane idan za ku saurari karatu ku rinka saurara wajen malaman sunna masu tsoron Allah wanda za su fassara muku daidai shi illar malamin bid'a to son zuciya ne da shi duk inda ya zo to sai ya murɗe hadisin ko sai ya murɗe ayar ya ɗora ta ta supporting personal interest nasa ra'ayin shi to kai kuma baka da zurfin karatu ba za a gane ba shi yasa malamai suka ce ku daina zama a gurin yan bid'a kuna jin karatun 'yan bid'a duk wanda bai nuna da ilimi ya ƙoshi da tauhidi da sunna ba kai ya je gaban ɗan bid'a ya zauna zai halakar da shi ai yawanci mutane duk da kake ganin su sun taɓe suna bid'a sun halaka Allah ne ijarbe suna zama gindin 'yan bid'a marasa tsoron Allah suna musu karatun son zuciya kawai su kuma sai su ɗauka to asali an ce maka ma in ɗan bid'a ne ka daina ma sauraronsa in ku za ka ci gaba da sauraronsa to wallahi wata ran sai ya wabce imaninka ya tafi da kai dora ka a wani keken bera ka wayi gari ka halaka kun fahimci wannan wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske don haka wannan aya a ga abin da take nufi dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama ga baki daya kuma kun rike a tarihi cewa nana fatima ta yi aure ne bayan annabi ya koma madina da ita da aliyu shekara ta biyu ma ba shekara ta farko ba daka fassarar da ibn abbas ya yi wa ayar tarjuman alquran habrul umma abdullahi bin abbas masana alqurani masana ilimi to shine za a dauka shine haƙu shine wato ahlul ilmi anan kuma a ita ayar kuma bata hana a girmama iyalan gidan annabi ba dan ana cewa in ba haka ba kenan an soki iyalan gidan annabi a'a duka ake nufi a girmama su a mutunta su don saboda sun fito daga azuriyatu tahira min ashraf bait saboda zuwan annabi a tattare da su kuma dole ne mu kaunaci iyalan gidan annabi mu so gidan annabi mu so yayan annabi mu so jikokin annabi mu so duk wanda suke kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe in Allah ya kai mu dare lafiya za mu tashi suratu hamim zukhruf abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah ta'ala yau shine ranar farkon dawowar mu karatu insha Allah daga nan kuma har zuwa mu game Allah zai yi wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh